عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وتنشدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da 27 ga watan 12 a gregorian kalanda 2022 wannan shine kasa ɗinmu na 79 a na 80 bane ba kuwa wanda takarda kuka bani ne haka ne 79 kai ina ga na tamanin muke fa na tamanin ne wancan satin ne muka ambata saba'in da tara seventy nine ne to shi kenan to kun fi ni gaskiya na karba na yadda kasadinmu na saba'in da tara daga cikin jeren gyara karatuttukan littafin alwajiz بفقه السنة والكتاب العزيز لدكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله يرحمه إذن جماعة المسلمين بس من تابع من كمل دا مشروعية الجماعة في قيام رمضان واتو شرعا yin kiyamu ramadana a cikin a cikin ainihin wato ramadana wato a zo a haɗu a yi jam'i a masallaci a cikin watan ramadana muka dawo muka kawo hadisin Abdulrahman ibn Abdul Qari ta sun fita da Sayyidina Umar sai Sayyidina Umar ya wuce da su masallacin manzon Allah suka je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka samu mutane suna yin sallah daban-daban a warwatsi wannan su auzabu mutane sun warwatsu yusalli rajulu ويصلي بصلاته الرهد ويصلي الرجل مع وحده ددي شورنس wani yana sallah shi kadai wani yana sallah tare da jama'a wasu da basu wuce mutum goma ba sai sayyidina Umar yace law jama'atu haula ya ala qari'in wahidin lakana amsal da a ce zan hada waɗannan mutane akan limami ɗaya ja su sallah kaga da zai fi dacewa marawaici yace fa azama Umar Umar sai ya ɗaura azama ya ɗaura ainihin wato niyya na aiwatar da haka da ikon Allah kuwa tattaunawa ta yi nisa har aka yarda a haɗa mutane a kan ubayyu ɗan ka'ab ya zamanto shi ne limamin mutane mutane suka yarda abdullahi ɗan abdurrahman alƙari ya ce sai wata rana muka fita sai muka ga mutane suna sallah a bayan limaminsu ubayyu ɗan ka'abu sai umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan canji da na kawo da wannan sabuntawa da na kawo sai ce wallazi tanamuna anha afdalu min allati taqumuna wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu yace wacce kuke bacci kuke barinta wato kiyamun lailin da kuke yi ku bar yi bacci ba za ku yi ta ba sai ku yi ta a farkon dare ya ce to wacce kuke bacci kuke barin ta ku yi ta a ƙarshen daren afdalu ta fi falala min allati ta komo na sama da wacce kuke tsayuwa a kanta ita ce wanda kuke yi a farkon dare marawaicin magana sai ya fito da magana karara ya ce wa kanan nasu ya komo na awwalau kafin umar ya zo ya yi wannan gyaran mutane sun kasance suna tsayuwa ne a ainihin wato farkon dare su yi kiyamun laili da umar ya zo ya gyara abun ya sa su akan limami kwaya ɗaya sai kuma ya ce a dinga tashi ƙarshen dare ina fata an fahimta to wannan magana wannan sati da ya wuce mun yi bayani cewa na farko ita kiyamun laili a cikin ramadan malamai sun tafi akan cewa haka ya kamata don haka tarawihi da mutane suke yi shar'ancaccen abu ne a cikin addinin musulunci da kuma sunnar manzan Allah haka kuma tahajjudi da mutane suke yi ƙarshen dare shar'antaccen abu ne kuma abu ne wanda ya zo daga sunnar manzan Allah to amma abin mamaki sai kaga wasu suna ikirarin sunna amma sun yarda da wani bangare na wannan sunnar ba su yarda da wani bangare ba shi ne sati da ya gabata muka yi bayanin kan cewa asali wannan sallah mun kawo hadithi cewa asali farko annabi yana fitowa ne ya yi ta to ya fito a daren farko sai mutane suka jiyo muryar shi yana sallah sai suka fito suka bi shi sallah a dare na biyu manzan Allah ya sake fitowa sai ya ga mutane sun fito sun bi shi sallah har ma wasu ka dinga ba wasu labari ku jiya ba ku san annabi ya fito ya yi sallar dare ba marawaici ya ce a dare na uku ko na hudu mutane sai suka makare masallaci dam aka cika masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ki ya fito da asuba bayan an idar da sallan asuba sai manza Allah ya ce qad ra'aytu allazi sana'atu na ga abin da kuka aikata wa ma yamna'ani min al-khuruj ba wani abu ne ya hana ni fitowa ba illa anni akhafu an tufrada alaikum face kawai ina tsoron kar a wajabta muku ita ne don haka daga lokacin manza Allah sai bai sake fitowa wannan sallah ba da haka mutane suka ci gaba da yin sallarsu daban-daban kowa ya koma gida wanda zai fito masallaci shi kadai limami dai shine manzon Allah a lokacin to shi kuma ya ce ba zai fito ba to kaga dole kowa ya hakura ko to haka aka ci gaba da tafiya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a haka ake sayyidina abubakar ya zo ya kalifancinsa na shekara biyu da wani abu shi ma ya kwanta ya rasu a haka aiki ina fata an fahimta da sayyidina umar ya zo ne shi ne ya samar da wannan canji da kuma wannan ci gaba kuma daga nan ne za ka gane lalle umar cikakken faƙihi ne masanin hadisi ne masanin fikihu ne masanin shari'a ne domin asali abin da ya hana wannan sallar a ci gaba da ita ita ce illar gudun kar a farlanta kaga kenan ya halatta a ci gaba da yinta amma annabi ya ji tsoron kar a farlanta ne sai ya dakatar da ita haka ne haka ne to dama wake wane ne wanda in yana raye za a farlanta ko za a wajabta manzan Allah to shikenan manzan Allah ya koma lahira ba wanda za a sauke masa shari'a cewa kaza ya zama wajibi ko kaza mandubi ko kaza halal ko kaza haramu haka ne ko ba haka ba sai Umar tun da ya fahimci haka cikin ilimi da karatu sai ya ce to a dawo a ci gaba da yin sallan nan a cikin jam'i tunda illar da ta jawo aka hana yin ta a jam'i yanzu illar ta kau kuma haka malaman usulul fiqh suka faɗa cewa الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما shi hukunci yana jujjuyawa tare da illa wajen samuwarta da kuma rashinta idan wani abu ya zo sai wata illa ta sa aka daina shi to ranar da illar ta kau to sai a dawo a ci gaba da wannan abin yadda dama aka fara shi a karan farko wannan haka shari'a ta nuna illa tana iya sa a dakatar da abu in dai illar ta kai muka buga muku misali da cewa corona ta zo ta hana a hada jam'i haka ne ko ba haka ba a hada sahu kaga wata illa ce ta faɗo mana to shikenan sai aka ci gaba da rarraba sahu ana sallah malamai suka yi tafatawa wasu ce sallar ba ta yi ba wasu suka ce ta yi aka yi tafatawoyi ala ayyi halin dai ko ma fatawarwa ka ɗauka illa dai ta faru haka ne ko ba haka ba kuma an yi amfani da wannan illa wajen a gabatar da wani abin da asali a shari'a babu shi shine rarraba sahu na fata kun gane to shikenan sai yanzu aka ce ba corona ma'ana illa ta kauce nan ko to sai a dawo sai a sake hada menene sahu sai a ci gaba da sallah jama'a kuna fahimtar magana da ke ko illar farlanta sallar tarawihi shine rayuwar manzon Allah tana yana raye za a iya farlantawa to yanzu illar ta kautin da annabi ya rasu don haka sai a dawo a ci gaba babu wanda zai ce ta zama farilla ba haka bane jama'a to sannan sai mu sake dawowa kuma kan bangaren abin da ya shafi tahajjud faɗin umar da yake cewa wallazi tanamuna anha afdalu min allati taqumuna ku tahi cikin dare ƙarshen dare ku yi sallah ya fi falala sama da ku yi sallah a me a farkon dare sai wannan kuma ya nuna ashe ya zama sunna a tahi cikin dare a yi tahajju na fata ana fahimtar magana kuma inda umar bai koya haka daga annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ba zai sa sahabbai su yi haka ba to amma da ke ya fahimci haka daga karantarwar mai gida wannan ta sa ya ɗora su akan haka cewa maimakon ku dinga yin sallan a farkon dare ku bar ta sai ta je ƙarshen dare har ma marawaici ya ƙara fito da magana fili ya ce wa kanan nasu ya kumuna awwalau farkon lamari kafin umar ya zo ya gyara wannan abu mutane suna tsayuwa ne a farkon dare a zunnu annakum fahimtun jidda to wannan shine abin da muka kwana za mu ɗora insha Allah ta'ala inda za mu ɗora shine istihbabu salatun rajuli bi ahlihi fi ghairi ramadan to mustahabbi ne kuma mutum ya yi sallah tare da iyalansa a wato lokutan da ba na ramadan ba mustahabbi ne an so haka ma'ana idan za ka yi ƙiyamun laili to abin so samu ka ta da iyalanka ku yi tare da su sai fa idan akwai wata larura ko bacci ko gajiya ko rashin lafiya ko wani abu daga cikin larurori da suke hana mutum ya miƙe ya yi ibada cikin dare to wannan uzuri karɓaɓɓe ne a shari'ar Allah sa'an nan kuma kamar yadda muka sha faɗa a ba lallai sallah ce ƙiyamun laili ba idan misali ma ba za su iya bin ka sallah ba to ka tada su su yi tasbihi ko su yi wani abu makamancin haka wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo cikin gidansa ya ce don Allah istaiqizu sawahibal hujurat ku tada mutanen gidan nan ku tada mutanen ɗakunan nan ya ce yau bala'i ya sauka aka ce me ya faru ya ce an buɗe ƙofar ya juju wa ma juju daidai da haka annabi sai ya haɗa tsakanin yatsunsa haka sallallahu alaihi wasallama da haka a tahi ai ta sallah ana ibada bala'i ya fara tinkaro duniya kiyama ta kusa tahi jama'a ashe kenan ita sallar dare ana yin ta don neman lada a lokaci guda a lokaci guda kuma ana yin ta don kare fitina da bala'i da ke tinkara al'umma yasa malamai suka ce da wahala mutumin da Allah ya taimake shi yake iya tashi cikin dare yayi ibada yayi salloli da wahala ka ganshi cikin fitintunun zamani fitintunun nan na addini ne fitintunun nan na yau da gobe ne talauci ne bakin ciki ne takaicin yau da gobe ne ya rasa inda zai sa kansa wallahi tallahi in kana qiyamul layli insha Allahu ta'ala ba za ka shiga cikin sahun irin waɗannan mutanen ba sun fahimci wannan daga wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ashe kiyamul laili maganin bala'i ne da masifa kuma muna da ruwaya ingantacciya cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga goma na ƙarshen watan Ramadan a shadda mi'izarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu yakan zage damtse fassarar da zaka yi da Hausa wanda Bahaushe zai fi fahimtar ka yakan zage damtse ya tayar da iyalansa ya kuma raya ainihin wato dararensa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to don haka dai ana so mutane su dinga tahi cikin dare suna taba abin da ya sawwaka na salloli idan sallah ba za ta yiwu ba ka yi tasbihi da tahmidi da takbiri in wannan ba zai yiwu ba ka yi istighfari da neman gafara Allah da neman yardar Allah in ba zai yiwu ba ko da wasu surori na alkur'ani karanta ka koma ka kwanta aƙalla dai ka raya wannan daren naka Allah ba mu iko an abi sa'idin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layli fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa daga bakin Abu Sa'idin al-Khudri Allah ya haɗa mu da shi aljanna yake cewa manzon Allah ya ce idza ayqazar rajulu ahlahu idan ɗaya daga cikin ku ya ta da iyalansa ya farkar da iyalansa min al-laili a cikin dare fa sallaya sai suka yi sallah aw sallara ka'ataini jami'an ko suka yi raka'o'i guda biyu gaba ɗayansu kutiba min adh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat Allah zai rubuta su cikin masu ambatan Allah da yawa maza da kuma masu ambatan Allah da yawa mata ina fata an fahimci magana kun san duk ibadojin da Allah ya ce a yi a cikin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad babu abin da Allah ya ce a yi da yawa irin zikiri ya yi wallazina amanu izkurullaha zikiran kathira sai ya ce me wa sabbihuhu bukuratan wa asila a can kuma ayar innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati har zuwa ƙarshe da ya zo ƙarshe sai ce wadhakirina Allah ta'ala wadhakirati ko sai ce a'adda Allah na والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيتي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ما سأمتن الله ديوا مزا da masu ambatan Allah da yawa mata ko sai Allah ya ce a'addallahu lahum maghfiratan Allah ya tattalar musu gafara wa ajran da lada aziman wanda yake mai girma to ya za ka yi ko da baka yawan zikiri ya za ka yi ka fada cikin wannan dandazan wadhakirin Allah kathiran wadhakirati ya za ka yi ka fada shine ko a daren yau ka tada matarka ka ce mu yi sallar nafila raka'a biyu yau kuma ku duba ku gani annabi ba cewa yayi idan kana yi ba ce waye in kai don haka ko yau kai sau ɗaya to an rubuta ka cikin azzakirin Allah kafiran wa zakira ce jama'a muna yi wa kanmu asara ko ba ma yi ka tada matarka ka ce wanta tashi ka tada ƴaƴanka ka ce kai ku tashi annabi idan bala'i ya tunkaro haka yake yi kamar yadda muka ji ɗazu ku farkar da mutanen ɗakin nan ku farkar da mutanen gidan nan ku farkar da waɗannan bayi ku farkar da mutanen ɗakin nan ku zo mai sallah an buɗe ƙofar ya juju wa ma juju daidai da riɓin yatsu guda ɗaya jama'a a kan wannan annabi ya farkar da iyalansa suka kama sallah mu yanzu wannan bala'i ne ba mu gani ba jama'a shi fa wannan buɗe ƙofar ya juju wa ma jujun fa yanzu shekara dubu ɗaya da wani abu da buɗe ta har yau ba abin da ya faru tukunna amma saboda annabi mai tsoron Allah ne abin ya tare mishi da hankali saboda gani yake yi a wannan lokacin ma za ta iya rugunsumewa in kana tsoron Allah ne haka take shiga a ranka amma wallahi baka tsoron Allah kana ganin ba komai bane baka ga ana kisfewar wata ko rana amma sai ga mutane suna ta harkokinsu wannan ya ruga ya yamma da gudu da mashin wannan ya yi arewa da gudu jama'a haka ne ko ba haka ba a daidai lokacin kuma wani idansa sun kada sun yi jawur hankalinsa ya tashi ya yi alwala ya gudu masallaci shi kuma jama'a akwai bambanci ko babu akwai bambanci yayin da kai ba ka ɗauki abin a bakin komai ba wani ma zai ta da Allah ku bata minti talatin za ta washe wai kai ne mai washe ta wala zai ce ku bata minti talatin za ta washe Allah wannan ci gaba da harkokinmu kawai wallahi tallahi mala to amma annabi muhammadu ruwaya ingantacciya aka ce idza habbatir rihu iska idan ta taso wallahi annabi sai ya rasa inda zai sa kanshi annabi sai ya rasa inda zai sa kanshi ya shiga ya fita ya kai mari ya kai gauro ya zauna ya tashi ya yi sallah ya yi karatun alkur'ani ya fashe da kuka ya yi shiru har wata rana ɗaya daga cikin matan manzan Allah ta ce ya Rasulallah hawin ala nafsik ka kwantar da hankalinka mana yaya daga matsala ta faru al'amari ya taso komai girmansa komai kankantarsa duk sai ka rikice gaba ɗaya iska ce fa iska ce fa wanda albushir ne da yake zuwa mana da ruwan sama me ya abin da hankali ya ce mahalan mahalan saurara saurara ya ce irin wannan iskan ne fa ta taso wa adawa ko samudawa falan mara athu ko aridan مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ممطر- ممطرنا الله يتي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه Allah ya ce lokacin da suka ga iskar nan ta tinkare su mustaqbila audiyatihim ƙalu sai suka gudu suka ce haza aridun mimdurina yawwa ga girgije nan ga gajimare nan za mu sha ruwa kaji suna saba wa Allah amma suna son ni'imar Allah su fa suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi Allah ya ce awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqakum huwa ashaddu minhum quwwa ba sa ganin Allah da ya halice su yafi su karfi za su sha alwashi su ce duk duniya wa yafi mu karfi amma mai wannan kafirci ne wai yanzu ya ga hadiri yana ta murna yana ganin ruwan sama za a yi masa Allah ya ce bal mm-mm, ba ruwan sama bane huwa masta ajaltum bihi abinda kuke gaggautowa kanku ne cewa in wannan abin gaskiya ne wai ka ji fa wata lalacewa maimakon in wannan abin gaskiya ne to Allah ka ba mu iko mu fahimta mu yi aiki da shi amma sai mutum ya kiɗime ya ce wai in wannan abin gaskiya ne to a yi mana ruwan duwatsun wutar jahannama فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب alim abun fa da suke cewa ai mana ruwan azaba da ruwan duwatsun wuta in har abun ma da gaske ne mustaqbil auditir hadha aridun mudrun bal huwa mastaajaltum bi Allah yace rihun iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi Allah yace tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha tana ragargaza duk abin da ta zo ta samu da umarnin ubangijinta Allah ya ce fa asbahu la yura illa masakinu sai su wayi gari mutane sun wayi gari ba abin da suke gani sai kufayin gidaddacin su komai ya wargaji to don haka wanda ya yarda Allah na iya jarrabar mutane da masifu idan ya ga al'amari ya taso hankalinsa tashi yake yi shi yasa bayan Allah mutanen kirki wallahi ko hadiri ne ya taso za ga suna cewa Allahumma Allah muna roƙonka ka ba mu albarkar wannan ruwa Allah ka kiyaye mu daga bala'insa yayin da wani yake daka tsalle yake me yake murna bai san da bala'in da iskar take dauke da ita ba bai san masifar da wannan ruwan zai zo da shi ba bai sani ba shi ma wala Allah yana cikin list din waɗanda mala'iku za su jijjiga gidansa su wartakalar da shi ba don haka mutum mai imani ko hadiri ya gani ya taso wallahi tallahi shiga taitayinsa yake yana addu'a kuna ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ne ya tsinke tun ranar juma'a ba a daina ruwan ba sai da juma'a ta dawo kusan sati guda ko sati biyu ake yi aka yi ana ruwan annabi ya zo yana hutuba sai wani mutum ya shigo ya ce ya rasulallahi hanya ta katse gidaje sun rushe komai ya lalace ba ma fita kasuwa balantana a nemo abincin ma don haka ka roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wannan ruwa kafin wannan da farko ruwan ne ya tsaya cat fari ba ruwa ba komai gari ya bushe katakau ba komai a garin komai ya tsaya ya zo ya kawo kuka annabi yana kan mimbar ya ɗaga hannu ya ce Allah ka ba mu ruwa marawaice ce Allah kafin annabi ya sauke hannunsa sai ga ruwa ba hadiri ba komai ba hadiri ba kajibare ba tsawa ba walƙiya ba komai gari tarwal malam kawai sai ruwa ya tsinki da ƙyar mutane suka koma gidajensu kun san ruwan nan bai tsaya ba har sati mai zuwa ranar juma'a an dawo za a yi sallah ana kela wannan ruwa wannan mutum sai sake shigowa a wata ruwaya aka ce wani mutum ya sake cewa ya rasulallahi to kuma bala'i ya samu ruwa kuma ya hana mutane fita ya rusa gidaje ya yi kaza ya danna amfanin gonan ma da ake so a noma manzo Allah sai tsara daga hannu yace Allahumma hawalaina wala alaina Allah a gefen mu ba akan mu ba Allahumma alal akami waz zurabi wa butunil audiyati Allah a kai ruwan nan kwarurruka da kwazazzabai da kan shuke-shukenmu da muka yi da guraren da ruwa ke gudu a kai ruwan can Allah mu ya ishe ma'ana wallahi marawaici yake cewa kafin annabi ya rufe bakinsa yadda ka san an cire kaya ruwan ba wai irin ya fara zu ya ɗauke ba cat ya yanke cat ko dugo ɗaya bai ƙara dira ba addu'ar annabi muhammadu cat ruwan ya tsaya yasa da annabi yana raye na rantse muku da Allah da ba ma cikin bala'i da fitina duk wannan bala'o'in da kuke gani annabi yana yin haka ya ce ya Allah a wanke shikenan kowa ya wanku billahi lazi la ilaha illa hu kowa ya wanku sai dai matsalar shi annabi in yi addu'a idan Allah ya tashi wanke in kana cikin munafukai har da kai za a wanke billahi lazi kaga matsala ta faru ai shi yasa wani sahabi ko wani daga cikin magabata ya tari wani sahabi ya ce ku kan kun ji daɗin ku ya ce ga annabi ga ku ya yi dariya ce a karba kalla ya ce kai dai mu gode wa Allah da Allah ya sa muka yi imani da annabin kuma muka bar shi har ya rasu muna imani da shi kuma Allah ya tabbatar da mu kan imani ya ce mutane nawa ne suka zamani da annabin amma suna ji suna gani suka mutu kafirai ba su yi imani da shi ba ya ce wa ya sanar da kai kai ma inda ka halarci zamanin annabin wala Allah baka cikin listin wanda za su yi imani da shi ko abu ne mai wahala jama'a ba abu ne mai wahala ba shi saboda haka mas'alar ba wai annabi ya rayu da kai ba mm kai wanne matsayi ka ɗauki manzan Allah shi ne kawai matsalar amma mutane nawa za ka kirga masu daraja da kuɗi da kima da martaba da sarauta amma annabin ya rayu a cikinsu amma ba su iya imani da shi ba har suka mutu suka koma ga Allah suna kafirai saboda haka mu gode wa Allah ɗaya da ni'imar imani kawai Allah ya sa mu dace da haka yake cewa a za a rubuta su cikin masu ainihin wato ambatan Allah da yawa maza da kuma masu ambatan Allah da yawa mata kuma mun ji kan cewa Allah ya faɗa a waccar aya cewa a su masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata abinda Allah maɗaukakin sarki zai musu tattali ne wata gafara ta musamman da kuma lada wanda yake mai girma jama'a an gane magana da kyau ko wallahi romo ne jama'a mu dinga kwankwadar romo daga manzan Allah wala Allah wani sai ya ɗauki lokaci bai yi azkaru sabah wal masa'a ba wani sai ya ɗauki lokaci bai karanta alkur'ani wanda kuma shine afdalu zikir mafi falalar zikiri a duniya shine ka karanta alkur'ani babu zikirin da ya kai shi yasa Allah da kansa a wurare da yawa ya kira shi azzikir inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lalle mu muka saukar da al-azzikir shine alquran saboda Allah ya nuna mana qur'ani shine mafi falala da alherin zikiri to amma zaka ga wani he juma bai karanta ba to ka tashi ka tashi iyalanka in ji manzon Allah ku yi nafila she annabi ma ya faɗi nafilar raka'ataini yace raka'a biyu rak minti goma sha biyar wallahi ya ishe ka ko ba a ce sai ka karanto ƙur'ani duka ko ka yi rabin izu biyar ko izu goma ko izu hamsin ko izu kaza ba izu ɗaya in ka karanta a raka'ar farko kai rabin izu raka'a ta biyu kai izu kai rabin izu wallahi ya wadatar kai wallahi jama'a idan kulhuwa da falaki ka karanta a raka'ar farko da ta biyu matukar da ikhlasi kai tsakaninka da Allah dan ka cika wannan sunnar billahi allazi la ilaha illa huwa ka shiga cikin azzakirin Allah ta'ala wa zakirati ka shiga abin ba da wahala sai dai shaidan kawai idan ya zo ya hana ka to shikenan kuma sai ka zamanto mahrumin min al'ajiri wanda aka haramta wa lada Allah ya sauwaƙe qada'u qiyamil layli rigiji gabji wato ita qiyamul layli ma idan mutum ya saba to in ya samu matsala bai yi ba to ana ƙara'inta kamar yadda ake ƙara'in sallan azahar ko la'asar in baka samu a jam'i ba ko in ta kubuce maka to haka ƙiyamun laili idan ka saba in ta kubuce ma ana buƙatar ka yi me ka yi ƙara'inta an aisha ta qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza fatathu as-salatu min al-layli min wad'in aw ghayrihi صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة daga da na Aisha Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi uwar muminai take cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza fatathu salatu min al-layli idan da daddare sallah ta kubuce mar bai samu damar yi ba min waji'i ko dai bahi da lafiya yana koka ciwon wani guri a jikinsa au ghairihi ko kuma wani abu daban don haka akwai larura akwai gajiya ka saba yau ka dawo a gajiye an yi bundun-bundun an shiga an fita an yi lilis wata ran a kan danin ɗinka ba za ka yi bacci ba ka sani ba sai uwar gida ta zo ta ce ɗan laɓai a shigo sai an ta da kai ka da ku na fata an fahimci magana ka da ku to shikenan ba yadda aka iya dole sai a haƙura ko kuma a'a ka ji kanka na ciwo ko wani gurinka yana ciwo ko kuma abubuwa dai sun ci kurkuɗe ma ta yadda ba za ka samu nutsuwar yin wannan sallar ba ko ɓacin rai ko takaici ko wata damuwa ta ishe ka kana ga in ka tsaya ma ta matsala za a samu sallar ba za ta samu haƙƙinta yadda ya kamata ba sai ka kwanta abinka to amma idan irin wannan ta samu annabi sai bai yi ba ya yake yi sai na na aisha take cewa sallaminan nahari da rana sai annabi ya yi sintai asharata raka'a raka'a goma sha nawa sha biyu ina fata an fahimci magana tun da kaga ba dare ba ne sai ya bar wuturi sai yaushe sai dare an gane magana da kyau ko wannan ƙara'i ne na ƙiyamun lailin da bai samu ya yi ba jiya da daddare ba wai nafilar rawatib mane na bayan azahar ko la'asar ko kaza a'a da rana zai miƙe yayi sallolinsa guda nawa raka'a goma sha biyu to jama'a tare da cewa wasu ruwayoyi ingantattu kuma da fassarar da malamai suka yi wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda malamai da yawa sun fitar da bayanai akan cewa shi annabi kiyamun laili wajibi ne akan shi na fata an fahimta kiyamun laili menene akan manzan Allah wajibi ne akan shi amma ni da kai ba wajibi ba ne to amma duk da ba wajibi ba ne wannan yana nuna mana sunnantuwar wannan sallah ta kiyamun laili sunnatan mu'akkadatan yana nuna ƙarfin sunnancin wannan salloli na dare wallahi jama'a idan kana sallar dare ko wallahi har lafiyar jikinka sai ta canja in kana sallar dare ba wallahi har lafiyar jikinka sai kaji ta canja in kana sallar dare wallahi duk matsalolin da mutane suke counting akan rayuwarsu wallahi sai Allah ya sauƙaƙa ma naka insha Allah ta'ala in kana sallar dare wallahi duk wata bashi da ta mazamo maka alaƙaƙai ka rasa inda za ka sa kanka wallahi sai Allah kama yadda za ka warware ta in kana sallar dare jarinka yana tangal-tangal wallahi sai Allah ya ɗora ka ku tuna addu'ar mu waje birni kun tuna waje birni aiko Allah ka ɗora ni mun yi bayani muka ce akwai ɗorawa hisiya akwai ɗorawa ma'anawiyya ɗorawa hissiya shine da yanzu za ka karye sai ka zo kana wannan addu'ar wallahi tallahi sai ka ga cikin in ana wata uku a warke kai a wata ɗaya da rabi sai ka tashi Allah ya ɗora ka ɗorawa hissiya akwai ma'anawiya kuma shine jarin ka yame ya karye in kana wannan addu'ar wallahi sai Allah ya ɗora maka wannan jari bari ba da asamin yanzu wa ya tuna wannan addu'ar dan na faɗi gaban ne kawai don in gwada ku katina karanta in ji jazakumallahu khaira sai wa kuma ga wani a'a a'a ba wani ya faɗa kai ma zan nuna ka bala yakubu na'am eh mm mm haka ne jazakumullahu khairan ta zo ruwayoyi za ka iya taqdim da ta'khir ta zo ta waka yadda malam yayi da yadda malam ya didde ne to kaga wannan addu'ar abu na biyu bari in tambaya ta biyu ko kuma ba ku za ku bada amsa ba a wannan gurbi ake wannan addu'ar ko Allah ya muku albarka ko ɗin ma Allah ya muku albarka a wannan guri ake yin ta tsakanin me tsakanin sujuda da sujuda ko jazakumullahu khairan eh to a to dai gaskiya a hede yanzu an dan gyara gaskiya amma da in ne tambaya sai wannan ya haka wannan ya haka to Allah ya sa mu dace so dan haka wallahi ire-iren waɗannan sunnonin ko ina mai tabbatar muku idan ka rike su za ka yi maganin matsaloli da yawa wallahi kwanan nan akwai wani abu da ya nemi ya ɗaga mun hankali ya nemi ya tayar min da hankali na duk wata hikima ta tawa na gaba zan iya surviving ba kawai sai na koma gurin Allah na ce Allah wannan abu ni dai ya fi ƙarfi na ni dai ni Adamu dan Muhammadu al-mulaqab bil albani na ce wallahi wannan abin ya fi ƙarfi na sai kai Allah kawai sai na kama wannan addu'ar da kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil na dinga yi har akwai tsabar yadda abin ya kama baki na akwai wanda ya kira ni a waya ina daga na ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi tallahi ya ce malam lafiya na ce ya haƙuri da Allah wata addu'a ce wani bala'i ne yake nema ya kama da ni wallahi malam anas na daga zan amsa ne fa zan ce assalamu alaikum kawai na ce hasbunallahu wa ni'mal wakil tsabar yadda abin ya kawo baki na yayi salati yace malam lafiya nace lafiya kalau wallahi wallahi jama'a sai ga wannan abu yanda ka san ruwa ya zo ya tafi da yayi ka nemi gurin fetal ba komai na rantsi da Allah haka wannan matsalar ta zo ta watsi wallahi Allah yana aiki kullu shay kullu kullu menene yawmin huwa fi sha'r kullu yawmin huwa fi sha'r duk rana da ka sani Allah yana cikin sha'ani kawai idan baka je ka gurfana gabansa bane sai kai ta shan wahala amma in ka gurfana to shikenan sai Allah ya yi ma damuwarka Allah ka yaye mana damuwoyin mu baki da da haka yake cewa idza fatatuhu salatu min al-layli min waj'in aw ghayrihi salla min an-nahari 12 raka'a idan qiyamul layli ta kubucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare sai ya tashi da rana sai ya raka a goma sha biyu sai kuma ya jira dare mai zuwa idan ya yi wannan daren kuma sai ya yi wuturinsa an gane wa an umar bin al-khattabi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man nama an hizbihi min al-layli aw an shay'in minhu faqara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati az-zuhri kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layli kun ji ko daga umar ɗan khattab Allah ya haɗa mu da umar a jannatul firdausi Allah ka nuna mana ranar da za mu zauna a farfajiyar aljanna da mu da umar ɗan khattabi eh umar ɗan khattabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man nama an hizbihi wanda ya bacci bai karanta hizbinsa ba abinda ake nufi da hizbi shine abin da ɗan adam ko musulmi ya tsara wa kansa duk dare to ku ji wannan ku gane wata fikihu a cikin maganan nan yanzu kenan sai ya nuna su magabata ƙa'ida suka saka wa kansu in dai dare ya yi to sun ware akwai abin da za su karanta a wannan daren wani ya ɗauki izu biyu wani ya ɗauki izu uku wani ya ɗauki izu biyar wani ya ɗauki izu goma har aka samu cewa sai na Uthman yana haddace alkur'ani ko yana karanta ƙur'ani a dare nawa a dare ɗaya amma magana mafi inganci shine wannan magana bata inganta ba saboda sai na Usman yana daga cikin marawaita hadisan da suka zo akan cewa duk mutumin da ya karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku annabi ya ce bai fahimci me yayi ba kun gane magana da kyau ko to kuma sai na Usman ba zai yi zawanto ya san wannan magana kuma ya saba mata ba na fata kun fahimci magana da haka malamai suka ce mafi ingancin magana shine wannan magana bata inganta ba amma malamai da dama sun rawaito ta har ma sai na Usman a cikin taken da ake masa ana saka wannan magana a ciki cewa ya kasance yana karanta alkur'ani a dare daya to mafi karanci idan misali ka cika mahaddaci kuma ka cika menene ainihin wato babban malamin ƙur'ani to mafi ƙaranci shine kai kwana uku kana karanta alƙur'ani daren farko ka karanta izo ashirin dare na biyu ka karanta izo ashirin dare na uku ka karanta izo ashirin wannan shine abin da ya zo kun san wallahi tsab bid'a fa jama'a ba fa inda bata shiga ba fa har a kira'a akwai bid'a wallahi har a kira'o'i akwai bid'a yadda bid'a ta shiga sallah ta shiga azumi ta shiga aikin hajji ta shiga zakka ta hi- komai ta shiga na rantse muku da kai wallahi jama'a har a karatun nahau bid'a sanda ta shigo nahau dai da ka sani wallahi sanda bid'a ta sadado akwai fassarar da in ka yi ta a nahawance akwai li'irabun da in ka yi shi wallahi ka yi bid'a ba haka malaman sunna suke li'irabun wannan jumlar ba ina fata kuna fahimtar magana to shi yasa sai an yi a hankali sai an yi a hankali ka yi ƙoƙari ka je ka riƙi karatu daga gurin malamai na haƙiƙa wallahi jama'a muna gode wa Allah fa mu Allah ɗan ƙaramin abin da Allah ya sanar da mu wallahi da ke mun karɓa ne daga malaman sunna na gaskiya wallahi sai Allah ya sa masa albarka saboda shi karatu ba wai yawansa ba ne wallahi ka sani duk yawan karatu da za ka tara na rantse da Allah idan ba akan sunnar manzan Allah ka tara shi ba aikin banza ka yi amma na rantse da Allah komai kankantar ilimin ka in dai yana tafiya akan doron sunnar annabi Muhammadu wallahi tallahi ka gama ka more na rantse da Allah ka more wallahi mutane suna raina sunna ba su san aikin da sunna take yi ba shi yasa malamai magabata da ke sun san romanta da alherinta ba sa wasa ka je ka karanta as-sunnatu wa makanatu hafi tashri'il islami na Dr. Mustapha Suba'i na sha baku tarihinsa a nan Mustapha Suba'i ɗalibi ne a jami'a jama'a ɗalibi ne a jami'a yana 100 level ko 200 level kawai sai aka samu wani laktara ya zo yana musu karatu wata rana kawai sai je rubuto maganganu ya zo ya dinga zinduma abu huraira ashar ya yi kwandemin ɗin abu huraira ya ce ba a taɓa yin ma wani mutum a tarihi mai suna abu huraira ba ƙarya ne ba wani mutum mai suna abu huraira ya yi kaca-kaca da abu huraira ya ƙaryata duk hadisan da abu huraira ya dawo ai audu jabberin ba iya wannan zamanin muka aka sha samu ba an samu jabberawa da yawa kafin zuwan wannan munafikin ya zazzagi abu huraira ya kaca-kaca da shi to me ya biyo baya doktor mustapha suba'i yana ɗalibi da ya ji cin mutuncin ya yi yawa an ci mutuncin abu huraira ana gama idan da lakta sai ya daga hannu ya ce ɗalibai eh gobe ni ma ina da lakta a nan ɗalibi ne ya ce hima yana da lakta to jami'a ka san gidan yanci ne ka ce za ka tara ɗalibai ka yi musu tutorial akwai wanda ya isa ya hana ka ha ba shi kenan ba ya ce ni ma muna da tutorial muna da lakta kowa ya zo an gane magana da kyau ko kuma ya ce zan ba da amsa ce na cewa abubuwan da malam ya faɗa duk ƙarya yake wallahi zan ba da hujja akan wannan ai malam makaranta ta cika hall ya cika dankan mustapha suba'i ya zo ya tsaya a gaban allo duka hadda vice chancellor na jami'ar kowa aka zo aka cika jami'a kawai ya miƙi wallahi da ya dinga ɗaukar maganganun malamin nan yana warware su ɗaya bayan ɗaya yi wa malamin nan fata-fata ya kuma bayyana matsayin abu huraira a sunnar annabi muhammad yana ɗalibi aji biyu vice chancellor da ya gama lattar da ya miƙe zai yi jawabi sai ce ni wannan ɗalibi a wani department yake aka ce islamic studies yake karantawa yana how many level aka ce yana 200 level ko 100 level ne sai ce to ba maganar digiri ba wannan laktar nasa mun ba shi digirin digirgir a kanta don haka daga yanzu sunansa dr mustapha subai kaga jami'a ta baka akwai wanda ya hana ka kawai aka je rasmiyan wa hukumiyan aka rubuta doktora aka bashi ya ce tun da muke ba mu taɓa jin karatu irin wannan ba ya ce yanzu muna da irin wannan ya zo yana zama a aji ya ce wannan malaminmu ne gaba ɗaya gane magana da kyau ko sunna kenan jama'a ya yi wa sunna aiki sai Allah ya masa aiki haka ne ko ba haka ba to shi ne aka sa wannan littafi a sunnatu wa makanatu hafit tashri'il islami sunna da matsayinta wajen kafa shari'ar musulunci ba yadda za ka yi wallahi sai ka yi aiki da hadisan manzan Allah in dai musuluncin za ka yi wallahi sai ka yi na manzan Allah in ba haka ba wallahi ba za a karɓa musuluncin ka ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku Allah ya shiryar da mu don haka yake cewa man nama an hizbihi wanda ya bacci ya bar hizbinsa shine karatunsa da yake hizbi biyar ne ya saka hizbi uku ne hizbi hudu gwargwadon abin da ya dora wa kansa to sai bacci ya ɗauke shi au an shay'in minhu ko kuma ya karanta wani bangare uziri ko bacci ko gajiya bata bar ya karanta sauran ba faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur sai ya karanta daga zarar sallar asuba har zuwa lokacin azahar ya samu lokaci ya zauna ya karanta a cikin wannan yinin na fata an fahimta kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl annabi yace za a rubuta masa daidai yake da karantawa a cikin menene a cikin daren sa ma'ana ba za a tauye masa ladansa wai don ya samu uzuri ko don ya samu wata matsala da ta hana shi wannan ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka wannan sai nuna mana ashe magabata ba zama suke kara zau ba sa karatun alkur'ani ba ina faɗa mana ina nanata mana mu yi ƙoƙari mu ga cewa ko da ba mu haddace alkur'ani ba domin babbar matsalar da take faru damun mutane kamar yadda na sha faɗa muku wannan magana galibi mutane suna ganin wai masu karanta alkur'ani su ne hafizai kalla thumma kalla wa alfu kalla wa miliyon kalla wallahi tallahi ba haka bane karatun qur'ani matukar zaka iya bude bakin ka karanta ka fahimta to wajibinka ne wallahi ka dinga samun lokaci kana karanta abin da ya sauwaka maka wajibinka ne ba wai ana cewa ya kamata ba domin ta inda malamai suka ce alwajibu abin da ake nufi fa da wajibi ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikihi ko abin da ake bawa wanda ya aikata hilada wanda kuma ya me ya bar shi ana iya masa ukuba to shikenan sai ga aya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu labari wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah zai annabi zai kai karar al'umma a gobe kiyama ya Allah mutane na sun watsar da qur'ani ba sa karanta shi yanzu don Allah jama'a daga cikin ukubobi akwai ukubar da tafi annabi kai karaka gaban Allah don Allah yanzu ko malam da kure kai ka kara gaban Allah za ka sha? Ko malam Musa ya kai kara ka yace ya Allah wannan ya zalunce ni. Malamin malam Musa ya kai karar ka. Anya in ba ka yi da gaske ba wallahi ba za ka kubuce ba. To ballantana manzan Allah. Ya kai karar ka gaban Allah ya ce ya Allah waɗannan mutanen nawa sun watsar da Qur'ani. Ya za ku kare da Allah. To ba uquba da tafi wannan don haka wallahi ni da kai mu yi wa kanmu kiyamun nahari tsayuwar rana ba ta dare ba ma ta dare kan dole ne to mu yi wa kanmu kiyamun nahar shine ka ɗauki ƙur'ani kana karantawa komai ƙanƙantar abin da kake samu kuma wannan maganar ba wai kai kaɗai nake gayawa ba ni kaina wannan maganar ina gayawa kaina ne ni nake so in fara amfanuwa da wannan maganar kuma ba kai kai ɗai mamu ba a'a har kabinet yan masu kyamara limamai ladanai billahi lazi in ka sake wai kai kullum da kyamara malam yusha'u Allah wai kai kullum kai ladani kai ne ciyaman na kwamitin midiya eh kai ne ciyaman na social media don haka ba ruwanka da ƙur'ani aiku aiku yan gaba ba wani ɗan gaba gaba wallahi sai wanda ya tafi gaban Allah na rantsi da Allah don haka maganar ta shafi kowa ba wanda aka cire wa hula wallahi ka samu lokaci kana zama kana karatun alƙur'ani karka yadda in baka iya ba ka samu wani ya dinga koya ma in kana ga kayi girman da zaka shiga aji nemi wani ustazu ka ware masa 10,000 a cikin salarinka ka ce akramaka Allahu ga wannan a dinga sa kati a ban asabar da lahadi zan dinga zuwa ina ɗauka ka faɗa mai inda zan same ka akramaka Allah wallahi wallahi wannan hi ne wayo in kai haka kayi wayo in baka yi haka ba kai tumuski ne geran buta billahi lazi Allah wallahi baka san me kake ba ka yi ƙoƙari ka bar lahira abin nan ka bar duniya ka isa lahira kana da wani rabo wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsaga maka cikin wannan addinin karka kuskura Allah ya saka muku ma'aikatan social media Allah ya muku albarka aikin da kuke aiki ne mai muhimmanci kuma kuna samun lada mai ɗimbin yawa to amma a haɗa da wannan idan kar wani kuma ya ga to a ma ba wani a'a wallahi ka yi hankali na fata an fahimta aikin ku aiki ne mai muhimmanci amma a hada da wannan Allah ya ba mu iko an nuna mun time ko to kuma gaskiya dama ina da uzuri wallahi daurewa ne kawai na taho karatun nan ku yi hakuri saboda haka ko minti ɗaya ba zan kara ba eh eh a a kowa ya je ya nema ka samu wanda ya iya ga aran ma ya karanta maka ai tun da na ji ka ba da wata amsa malam yakubu na gane baka haddace ta malam yakubu ka samu malam ya karanta ba a yi hakuri ina da uzuri ne yawwa subhanaka allahumma bihamdika na'am a su ma kwamen su je su bi karatun mu wato he da muka tunatar ne sannan kowa ya tuno ko kowa ku kwamen ku je ku bi karatun mu tana nan a ciki سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته